Za ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga masallacin Sayyida Fatimatu Zara da ke bypass fadar jihar Gombe tare da Shehu Naziru Gombe wanda ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Yamal ba a majalisar tarayya ya ɗauki nauyin kawo mai sauraro wato Ustaz Yunusa. Ai sauraro lafiya.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا muna dai cikin kissar annabi isa bayan mahaifiyarsa ta haife shi to yana ta faɗan ni'imomin da allah ya masa tun lokacin da suke cewa da ta ɗauko shi ta zo tana goye da shi suke cewa ya aka yi baki da miji ke kuma ba mace ne mai aikin banza ba ya aka yi kika zo da ɗa sai ta musu ishara ta ce su tambaye shi to shi ne yake ce musu inni abdullahi ataniyar kitaba wajalani nabiyan wajalani mubarakan aina makuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya to anan muka tsaya to shine sai ya ce wa barran bi walidati Allah ya sanya ni ya kaddara min ni ne biyayya ne ga mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah ubangiji bai sanya ni wani jabberi ba mai girman kai kuma bai sanya ni shaqiyan wato asiyan da rabbi mai saba wa ubangijinsa ba na'am والسلام علي يوم ولدت ويوم
wasalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya annabi isa ya ci gaba da gaya wa mutanensa wannan fa ranar da aka haife shi yake ta faɗan wannan maganganu yake cewa wassalamu alayya wassalamu min allahi alayya kenan yace aminci ya tabbata daga allah zuwa gare ni yawma wulidtu lokaci ranar da aka haife ni wa yawma amutu da ranar da zan mutu wa yawma ub'asu hayyan da lokacin da Allah Ubangiji zai tashe ni ina rayayye to Allah Ubangiji ya sanya ni mai albarka ne kuma sannan ni mai aminci ne babu wani abu in ka jance mutum ya aminta to duk abubuwan nan da ake faɗa na ahwalul kiyama to ba shi da wani abun tsoro a ciki Allah ya amintar da shi kenan ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون الله madaukakin sarki yace zalika isa ibn maryam wannan shine annabi isa dan maryam qaul alhaq wato duk maganganun nan da ya faɗa ai qaulu qaulu ibn maryam muqaddara zaka kaddara kenan duk zancen da annabi isa ya faɗa dan maryam zance ne na gaskiya zaka kaddara ai qaulu ibn maryama qaulul haqq duk abin da annabi isa ya faɗa ɗin nan magana ne na gaskiya magana ce ta gaskiya allazi fihi yamtaruna wannan gaskiyar wadda yahudu da nasara suke ta kokonto a ciki yahudawa suna cewa inna isa ibnullahi suna cewa shi annabi isa dan allah ne kazzabu sun yi karya karya suke na'am ma kana illa ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله مدوكين سرجيتي ما كان لله أن يتخذ من ولد واتو ما كان لله بكسن شيء الله بأن يتخذ من ولد ya riƙi ɗa subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi eh, tanzihan lahu an zalika tsarkake Allah daga wannan Allah bai rikida ba tabaraka wa ta'ala kuma bai cancanta ce Allah ya rikida ba tabaraka wa ta'ala idza qada amran ai idza arada an yuhdisahu idan Allah ya yi nufin wato zai hukunta wani lamari fa inna ma yaqulu lahu kun sai Allah ya ce wa abun kasance fa ya kunu sai abun take sai ya kasance to haka Allah ya halicci annabi Isa min gairi abin ya halicce shi ba tare da uba ba kun fa ya kunu ne Allah ya kawai sai annabi Isa ya kasance na'am وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم yace hakika Allah ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'buduhu wato ku bauta masa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbukum lokacin da aka zo tashin alkiyama Allah ubangiji yace masa ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nas takizuni wa ummi ilahi min dunillah kai ne ka ce wa mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka duk alloni ne koma bayan Allah sai ya ce tsarki ya tabbata ga Allah in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub yace tsarki ya tabbata a gare ka Allah ai in na faɗa musu ma Allah ka sani in ban faɗa ba ma Allah ka sani ni bai cancanta a gare ni in gaya musu haka ba ma qultu lahum illa ma amartani bihi ni ban ce musu komai ba sai abin da ka umurce ni da shi abin da ka umurce ni da shi din nan kuma shine ani ubudullaha rabbi wa rabbukum ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku shi annabi Isa ba dan Allah bane ba sharikin Allah bane mahaifiyarsa ba Allah bace kai dai bawan Allah ne ita ma mahaifiyarsa baiwar Allah ne kuma in ka ce ai an halicce shi ne shi ya zo duniya babu uba sai ya ce ma haka ai ga annabi adamu shi ba uwa ba uban ma Allah ya halicce shi Eh, idan ya baka mamaki cewa annabi isa an haife shi da uwa kawai babu uba to ai ga annabi adamu shi babu uban ma babu uwar gaba daya haka Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi na'am فاختلف العذاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم to sai jama'o'i sai suka yi ta saɓani cikin lamarin annabi isa wato ai nasara fi isa a huwa ibnullahi am ilahu ma'ahu aw salisu salasa sai suka dinga saɓani wasu a cikinsu su ce huwa ibnullahi dan allah ne wasu kuma su ce ilahu ma'ahu ai shi ma allah ne tare da allah wasu kuma su ce ausalisu salasa wato na ukun uku ne trinity kenan trinity masu cewa Allah Allah ne annabi Isa shi ma Allah ne mahaifiyarsa ma Allah ne to wa'annan duk ƙarya suke yi Allah shi kadai ne tabaraka wa ta'ala wa ma min ilahin illa ilahun wahid mm.
أصمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم yace fa shiddatu azabin lillazina kafaru tsananin azaba za ta tabbata ga kafirai saboda abin da suke ambata suna cewa annabi isa dan Allah ne za za su hadu da azaba mai tsanani min mashhadi yawmin azimin wato lokacin da za su halarci filin tashin alkiyama su ga tashin alkiyama wa hawalahu da wato da da kun- da fitintunun da suke filin tashin alkiyama idan suka gani to ranan za su gane lallai lallai abin da suka yi suna kan bata kuma za su haɗu da azaba mai tsanani a ranan asmi bihim wa absir yawma ya tunana wato ma asma'ahum wa ma absarahum yawma ya tunana fil akirati ranan da za su zo mana ranan tashi ranan kiyama mamakin abin da zai jiyar da su mamakin abin da zai ganar da su za su ga azaba ido ido ido za su ga kuma tashin hankali lakin zalimuna al-yawma sai dai su azzalimai a ranan min ikamati zahiri maqamal mulmari wato an tsaye da zahiri a matsayin mulmari da sai a ce lakin nahumul yawma fi dalalin mubin sai Allah ya fito da sunayensu a fili ya ce lakin zalimun al-yawma sai dai su azzalimai al-yawma a wannan rana fi duniya kenan fi dalalin mubin suna cikin bata mabayyani hmm.
وأنذر
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون الله يكيتو أن محمد صلى الله عليه وسلم وأنذرهم أو كو أو كوفهم يا محمد صلى الله عليه وسلم كتقول تدسوا يا كي- يا رسول الله كتقول تدك أفر مكة يوم الحسرة ranar da za su yi hasara huwa yawm alqiyamati ita ce ranar alkiyama ranar za su yi asara isqudi al'amru yayin da Allah Ubangiji ya hukunta al'amari lahum a gare su fihi bil azabi za a hukunta musu azaba wahum alhali su fi duniya a cikin duniya fi gablatin suna cikin rafkana wahum la yuminuna kuma su la yuminuna ba su yi imani da Allah ba za su je lahira kuma su haɗu da azaba Allah ya hukunta musu azaba kenan Hmm.
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون inna nahnu narsul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah madaukakin sarki yace inna nahnu inna nahnu ta'kidi ne wato hakika mu ne narsul arda zamu zamu gaji kasa inji Allah wa man alaiha da duk wanda yake kan kasan min al'uqala'i daga arinja da masu hankali wa gairihim da wanda ma ba su da hankali bi ihlakihim da halaka su gaba daya Allah zai halaka dukkanin kafurai kowa da kowa ma kafin alkiyama Allah zai tafiyar da shi za a kare gaba ɗaya Allah ya gaji ƙasar a dawo babu kowa a bayan ƙasar sai shi har ma ya dinga yi wa kansa kirari yana cewa limanil mulkul yawma lillahi wahidil qahhar babu mai wani mulki Allah ya gaji ƙasar gaba ɗaya ba kowa wa ilaina yurja'una fihi lil jaza'i Allah ya ce zuwa gare mu ne za a dawo da su saboda a musu saka- sakayya Mm.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه Mm.
كان صديقا نبيا وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا الله مدوكين سركي يتي وذكر لهم يا رسول الله في الكتاب إبراهيم wato ka ambata musu ya rasulallahi a cikin littafi shine alkur'ani ka kissanta musu ka basu labarin annabi ibrahim innahu kana siddiqan shi annabi ibrahim ya kasance siddiqan mubalagan fi sidqi wato ya kai matuƙa wajen gaskatawa siddiqi ne mai ya kai matuƙa wajen gaskata Allah tabaraka wa ta'ala kuma nabiyan kuma annabin Allah ne Hmm.
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا Hmm. iz qala li abihi iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a Allah ya ce wa manzo Allah ambata musu labarin annabi Ibrahim iz qala li abihi yayin da ya ce wa babansa ya abati ya ce ya kai babana to nan za ka ga malaman tarihi sun rubuta li abihi azara ga babansa azara amma akwai magana a nan saboda mafiya yawan malamai sun ce azaran ba babansa ba ne baffansa ne kanin babansa ne saboda ai manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ni dinnan an ci ana ciro ni ne daga tsotso mai tsarki zuwa ga mahaifa mai tsarki milladun adama tun daga annabi adamu har izuwa mahaifiyarsa ya ce ma masani shehun min amrul jahiliya babu wani abu da ya shafe ni naga- na daga jahiliya babu wata zina ba wani abu an ciro shi ne daga tsatso mai tsarki zuwa ga iyaye mahaifa masu tsarki to shi kuma annabi ibrahim baban manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam kakan annabi ne to idan ka ce azara baban annabi ibrahim to kaga ka shigo da wata magana saboda shi azara mushirki ne bai imani da Allah ba shi kuma manzo Allah ya ce tun daga kan annabi Adamu har zuwa kan mahaifiyarsa da mahaifinsa sayyidina Abdullahi da Amina babu wani abu na lamarin jahiliya da ya shafe shi duk gaba daya aure aka yi ta yi daga waliyan Allah sai annabawa su suka yi ta haifo shi to kaga azaran nan malamai sun ce ba babansa bane baffansa ne to kuma al'adar larabawa yadda suke faɗa duk mutumin da yake kanin babanka ko wan babanka to za a kira shi da suna babanka mu ma ai haka muke faɗa ko hausa da fulani duk haka suke faɗa ai za su ce babanka wane ko baba karami ko baba baba waye ne to duka dai to saboda haka shi azara ba shi ya haifi annabi ibrahim ba shi ya haifi annabi ibrahim sunan baban annabi ibrahim taraku shi azara ammunsa ne baffansa ne da manzo Allah yana cewa ammu rajuli sunwi abihi shi wato baffan mutum tagwai din ubansa ne baffanka to daidai yake da babanka daidai suke da babanka da kanin ubanka da wan ubanka duk daidai suke Eh, haka annabi ya faɗa an murajul sunwi abi eh, tagwai ɗin babanka ne in ka walakanta babbanka to ka ka walakanta babanka idan ka girmama babbanka ka girmama babanka saboda haka duk ɗaya suke to shi yasa larabawa suke ce masa baba amma ba shi ya haife shi ba ba shi ya haife shi ba eh, amma wannan magana magana ce wadda mun sha yinta anan ma mun taɓa yinta wata shekara an warware abun da yawa saboda haka yanzu ba za mu koma cikin maganar ba amma mai bukata ya ga cikakken bayani ya duba littafin nan na imamu suyudi masalikul hunafa fi walidaihi mustafa sallallahu alaihi wasallama zai ga ya kawo cikakken bayani ya nuna lallai lallai shi azara ba baban annabi ibrahim ba ne baffansa ne shi ta babansa tarakun musulmi ne amma shi ya daɗe da rasuwa to shi yasa da yake baffansa alkur'ani yana ambaton baffa da sunan uba to shi yasa yake cewa isqala li abihi azar to shine yace isqala li abihi azara yayin da yace wa babansa azara baffansa kenan ya abati yace ya kai babana lima ta abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni an kashiya me yasa kake bautawa ma la yasma'u abunda baya jinka wala yubsiru baya gani gunki kenan wala yuguni anka shay'an kuma la yakfika shay'an min naf'in aw dhurr ba zai iya amfanar maka komai ba ko cuta ko amfani gunki shi ma yaushe amfani kansa wanda kai ne zaka daga shi ka je ka ajiye shi idan yamma ta ka dauke shi ka mai da shi wani wuri ka ajiye shi kawai in ma da kana da akwai hankali ma a cikin lamarin ko da babu shari'a ai kamata ya maka ce kai ne ubangijin nasa tunda kai ka sassake shi ka mai da shi wata kisa ta sayyidina umar wata rana yana ba da labari bayan ya musulunta yake cewa wata rana ya ce yana da wani gunkinsa to gunkin da tikar dibino ya yi shi in ka cici dibino haka wannan tikar to in ka bashi ya bushe to sai ya tsara shi ya zana hoton gunki to amma kuma shi ne allansa to shi kenan wata rana yana ba da tarihin bayan ya musulunta yana ba yan uwansa sabbai ana dariya ana godewa Allah kuma da musuluncin da aka samu ya ce wata ran yayi tafiya to wannan gunkin nasa yana na a cikin jakarsa to da tafiya ta yi nisa guziri ya kare babu abinci ga yunwa ta kama shi ya rasa yadda zai yi sai tuna a to ai akwai wannan dan Allah nasa yana nan a cikin jakarsa na na wanda kuma da wannan din dibino aka yi shi shikenan sai ya fito da shi sai ya gutsure hannunsa zai ce kai afuwa yunwa ce ta damiyar sai ya cinye hannunsa da yunwa ta sake samun sai ya sake cinye ɗaya hannu ana na ana na aka cire kan ma aka cinye allan fake nawa yake ta cinyewa haka aka sake cinye sawunsa aka ci karshen ta dai aka cinye shi gaba ɗaya to kaga la yusmin wala wannan yake cewa ma la yasma'u kenan wala yubsir wala yuguni an kashe abinda baya ji baya gani ba zai iya amfanar da kai da komai ba to ta yaya zaka dinga bauta abinda ba zai amfane ka da komai ba ba shi da wani amfani a wurinka kai ma ka sassaƙo shi in ma in ma da ƙasa aka yi shi dai ku ne kuka tsara kayan sannan ku zo ku ce kuma shi ya halice ku shi yake ba ku ruwa shi yake ba ku ko da yake ai sun ce su mushrikan cewa suke wai la na abuduhum illa liqarribuna ila allahi zulfi ai ba bauta mu ba wai su ne alloli ba muna bauta musu ne wai saboda su kusanta mu zuwa ga Allah to kai ba za ka kusanta shi zuwa ga Allah ba kai baka fi sanin Allah bane ba sai shi da kai kai shi ai kamata ya kasa shi ya dan bauta maka kai ka kusanta shi da Allah amma saboda halaka sai kuma suna cewa wai wai suna bauta masa ne saboda ya kusanta su da Allah na'am يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiya sai annabi ibrahim ya ce ya abati ya kai babana inni qad ja'ani min al-ilm yace hakika ni wani ilimi ya zo mini daga Allah malam ya ci ka wadda bai zo maka ba fattabi'ini ka bi ni mana ahdika siradan sawiya sai in shiryar da kai tafarki madaidaici wato sai in dora ka akan hanya idan ka ji annabawa suna cewa za mu shiryar da kai kamar yadda alkur'ani yake cewa manzo Allah wa innaka latahdi ila siratin mustaqim haqiqa wallahi kai mai shiryarwa ne zuwa ga tafarki madaidaici to wata ayar kuma sai kaji Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah shi yake shiryar da wanda yake so to ba wai ayoyin suna kairo da juna bane ko suna warware akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin bayin Allah shiriya wato a halicci shirya a jefa ta a zuciyar bawa ba mai iya yin wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala wannan ko annabawa ba sa iya halittan shirya su jefa ta a zuciyar bayi su ne abinda suke yi za su kira ka zuwa ga Allah to shine sun dora ka akan shirya shi yasa akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin bayin Allah kada ka cuɗanya amma kowa kaga ya kira haƙƙin Allah idan musulmi ne muwakili to ya san wannan haƙƙin banda Allah babu da yi sannan akwai haƙƙin bayin Allah wadda Allah ne ya ba su dama su za su iya yin wani abu kamar wa'innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ne yake gaya manzon Allah wallahi kai din nan mai shiryarwa ne zuwa ga tafarki madaidaici to saboda haka Allah ya ba annabi dama ya kira mutane zuwa ga Allah saboda mutanen su shiryu to amma shiryar Allah ne ke jefa ta ai shehu mu shehu dairu yana wani misali yana cewa yadda abun yake kaman kaman kofa ce akwai kwado a waje akwai sakata ta ciki haka she yake faɗa yace idan ka zo an sa wa kofar ɗaki sakata ta ciki ta waje kuma an sa kwado to da ka zo da makulli sai ka zo sai ka buɗe kwadon annabawa kenan to in Allah bai cire sakatar makofa za ta budu ba za ta budu ba to amma da Allah ya cire sakatar kai kuma ka bude kwado shikenan sai ka ta budu to shi yasa zaka ga ko a sunayen Allah akwai sunayen da Allah ya kadaita da su wanda ba a kiran kowa da su sai Allah a cikin sunayen kuma akwai sunayen da Allah ya ba wasu bayinsa ana kiran bayinsa da su misali yanzu Allahu duk halitta ba mai wannan sunan sai Allah shi kadai ko ka taɓa zuwa wani gari kaga ga wani sunansa Allahu babu wani Allahu sai Allah wa ma min ilahun illa ilahun wahid shi kadai shine Allah to amma kamar irin su hadi wannan yana daga cikin sunan manzo Allah sunan Allah ne alhadi kuma sunan manzo Allah ne Muhammadul Hadi to wasu wanda basu fahimci irin waɗannan maganganu waɗannan karance karancen ba sai ka ji dan mutum ya tambaye ka ya sunanka in ka ce sunanka muhammadu alhaji zai ce a sunanka abdulhadi to idan muhammadu alhaji aka gaya maka aka nada maka in ya ce a sunanka abdulhadi ka ce a a ni sunana muhammadu alhaji haka aka nada mu akwai muhammadu alhaji akwai kuma abdulhadi muhammadu alhaji ana nufin wannan ne sunan manzon allah da allah ya ce masa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim to abdulhadi kuma in an faɗa ana nufin wancan ne innaka la tahdi man ahbabta wancan na Allah ne wannan kuma na annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam to haka yake shine yake ce masa fattabi'ini ahdika siratan sawiya na'am
ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن أسيا sai annabi ibrahim ya ci gaba da gaya wa wannan baffan nasa yake cewa ya abati ya kai babana la ta'budu shaytan bi da'atika iyyahu fi ibadatil asnami kada ka dinga bauta wa shaytan saboda biyayyan da kake masa cikin bauta wa gumaka da kake to shaytan kake yi wa ka daina yin haka kar ka dinga yin haka yake gaya masa ya ce inna shaidana kana lirrahmani asiya shi fa shaidan ka gan shi wato kana ya kasance asiyan mai yawan sabo ne lirrahmani ga Allah ubangiji mai rahama na'am يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان يا أبت إني أكاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا سيكي يا أبت يا كي بابانا inni ya akafu an ya masaka azabun minar rahamani ni dinnan dai ina tsoron kada azaba ta shafe ka daga Allah ubangiji mai rahama in lam tub in baka tuba ba fatakuna lishaytani waliyan sai ka kasance waliyan wato nasiran wa qarinan finnari lishaytani sai ka dawo mataimaki kuma ka dawo aboki na shedan a cikin wuta a gwamatsa ku a sa ku a cikin wuta kenan راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سي شي wannan tsohon shi baba annabi ibrahim din sai ce a ragibun anta an alihati ya ibrahim yanzu kai ya ibrahim kai ya ibrahim wato kyaman allolin da nake bautawan kyamansu kake allan da nake bautawan ashe kyamansa kake ya kai ibrahima kana aibanta shi to la illam tantahi la arjumannaka wallahi idan baka daina wato aibanta wannan allolin da nake bautawa ba la arjumannaka bil hijarati aw bil kalamil qabihi fahazarni sai ce ka kiyaye ni wallahi in baka daina ba la arjumannaka bil hijarati zan jajjefe ka da duwatsu aw bil kalamil qabihi ko kuma zan ci maka mutunci zan maka maganganu na cin mutunci fazar ni ka kiyaye ni ka kiyaye ni ya ce wa ni maliyan ka ƙaurace mun ka tafi ka ban wuri tafi ka ban wuri da haran ɗawilan ka tafi ka ban wuri wato zamani mai nisa ka guje ni ka rabu da ni gaba da قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي هفيا to shikenan sai annabi ibrahim ya ce salamun alaika wato minni ai la usibuka bi makruhin ya ce aminci ya tabbata a gare ka ya kai babana ni ba zan cutar da kai ba ba zan iya gaya ba za ka samu wani abun ki daga gare ni ba kuma sa'asta gafiru laka rabbi zan nema maka gafara a wurin ubangiji na innahu kana bi hafiya saboda shi ubangijin nan nawa ya kasance mai kulawa ne da lamarina to wannan ayar ita ta sa aka ƙara gane cewa wannan azaran ba baban annabi ibrahim ba baffansa ne saboda dalili kaga ya ce sa'asta gafiru laka rabbi innahu kana bi hafiya to ya ce zan nema maka gafara a wajen ubangiji na saboda ubangiji na mai yawan kulawa ne da lamarina to ana nan ana nan annabi ibrahim har ya bar ma wurin ya tafi falasɗin daga falasɗin ya bar falasɗin ya taho makka da ya zo makka har ya zo ya gina ɗakin ka'aba lokacin kuma sai Allah yake cewa falan ma ta bayyana falan ma ta bayyana annahu aduwwul lillahi tabarra'a minhu daga baya annabi ibrahim da ya ya gane tsohon nan dai makiyin allah ne mushirki ne ta bara'a minhu annabi ibrahim sai ya rabu da shi ya yi bara'a da shi ba shi ba shi ya yi yaye musulunta yaki to shi kenan sai ya barranta da shi ya ce ba ni ba kai ya rabu da shi to da ya rabu da shi ne ma ya taso ya biyo ta falastin da ya biyo ta falastin ya taho har garin makka ya zo ya gina allah ya umarce shi ya gina ka'aba to har ma ya fi da annabi ismail da annabi ishaqa to yana gina ɗakin allah da annabi ɗansa annabi ismaila shi lokacin tsohon tunin ya mutu annabi ibrahim ya barranta da shi ya gane mushirki ne ba zai musulunta ba to da ya zo ya gina ka'abar ya gama to sai yana addu'a yana cewa rabbana wa taqabbal minni allah wannan gini da nayi allah ka karba mu to a ciki kuma sai aka ji annabi ibrahim kuma yana addu'a yana cewa wa gafirli allah ka gafarta mini da ni da walidayya da uwata da ubana to kaga ba shi bane ubansa saboda shi ya riga ya barranta da shi ya riga ya mutu yana mushirki to bayan gashi karshen rayuwarsa ya zo ya gina ka'aba ya yi komai sai kuma ya ji sai aka ji shi yana cewa Allah ka gafarta mini wali walidayya da ni da iyaye na guda biyu maza da ma- namiji da mace to kaga wa kenan ai ba zai nema masa gafara ba saboda shi dama ai ya barranta da shi ya gane mushriki ne to nan aka gane lallai ba babansa bane azaran nan baffansa ne amma babansa taraku shi mumini ne na'am mm.
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أفلا أكون بدعاء ربي شقيا
وآتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أسي الله أكون بدعاء ربي شكيا to shikenan sai annabi ibrahim ya ce shikenan zan rabu da ku sai ya ja jiki ya rabu da su wa mata da una da abin da suke bautawa min dunin lahi koma bayan allah wa ad'u rabbi yace zan yi ta bautawa ubangiji na a sai Allah akuna bi du'a'i rabbi shakiya yace ya kusata Allah akuna kada in kasance bi du'a'i rabbi da bautar da nake wa ubangiji na ba zan kasance shakiyan ba kama shakitun bi ibadati bi ibadatil asnami ba zan kasance tabebbe shi ba marar arziki kamar yadda ku kuka tabe kuka dawo marasa arziki da bautawa gumaka da kuke yi. Mm.
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأبنى له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا Allah madaukakin sarki ya ce falan ma hata zalahu yayin da annabi Ibrahim ya fita daga cikin su ya rabu da su ya rabu da su wa ma ya abuduna da abunda duk suke bauta min dunin lahi koma bayan Allah bi an zahaba ila al-ardil muqaddasa kun ji magana ta dawo ko ya rabu da su ya bar wurin su sai ya tafi ardil muqaddasa wato ya tafi can Palestine kenan to nan sai Allah Ubangiji sai ba shi ‘ya'ya guda biyu wa habna lahu ibnain sai Allah ya ce sai muka ba shi ‘ya'ya guda biyu ishaq wa yaquba da annabi ishaq da annabi yaquba wa kullum min huma ja'alna nabiya da annabi ishaqan da annabi yaquban da annabi ishaq wa yaquban duk gaba ɗaya sai Allah ya ce sai muka sanya su suka dawo annabawa hmm.
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا Allah madaukakin sarki yace sai muka musu baiwa min rahmatina daga rahaman mu muka ba su dukiya muka ba muka ba shi dukiya muka ba shi yaya waja'alna lahum lisana sidqin aliyan sannan sai muka sanya masa kuma wato harce na gaskiya madaukaki wato rafi'an fi sana'il hasan fi jami'i ahlil adayani sai muka sanya masa kyakkyawan yabo ga dukkan masu addinai kowane addini mutum yake zaka ji ya ce shi na annabi ibrahim yahudawa su ce addinin su addinin annabi ibrahim kiristoci su ce addinin su addinin annabi ibrahim mu ma musulmi allah ya gaya wa shugaban mu annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wattabi millata abi abikum ko ibrahima ku bi addinin babanku annabi ibrahim saboda haka shi annabi ibrahim dukkanin kowane a- jama'a allah ya sanya masa wato kyakkyawan yabo a dukkanin masu addinai kowa ya bashi yake Mm.
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا to ina ga alhamdulillahi za mu tsaya a nan za mu tsaya a nan saboda muna da bako wadda eh na da saura kenan za mu iya karawa kenan to ba sha Allah to wa zakur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ina ga dai za mu tsaya a nan din abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana dalilin tsayawan mu kuwa muna da bako daga Kaulaha wannan bawan Allah dan Sheikh Umar Gayi ne mahaifinsa wani babba ne daga cikin malamai daga cikin manyan almajiran Shehu Ibrahim ya zazzo Gombe tun mukan ba a haife mu ba kenan har ma akwai kakanmu da ya aura masa kanwar mahaifiyarmu shi dan kanwar mahaifiyata ce warai da gaske ko ita ce take kaula gidan Sheikh Umar Gayi yawanci duk wanda suka je kaula suna zuwa gidanta yan Gombe a gidan suke sauka saboda haka ni dan uwana ne na jini warai da gaske gashi ya kawo mana ziyara Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi a shi da malam mai kuɗi duk iyaye ɗaya ne iyayen mata ɗanya da kanwa ɗanya da kanwa ne dukkaninmu saboda haka za mu bashi ya mana addu'a kuma ya sanya mana albarka to sannan kuma sai a sai kuma in akwai tambayoyi da ya kamata a karanta to sai a karanta sai a yi addu'a kuma sai Allah ya kai mu gobe in Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya shekh na ɗalubu minka an tubarika fina eh, wa an tazakura shay'an eh, alhamdulillah an tuzakkirana fi sha'ani dinina eh, wa fi sha'ani dariqatina mm, wa jazakumullahu khairan mm, alhamdulillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آه، أشكر الله سبحانه وتعالى لماذا لما من علي أن أضع قدمي على هذه البقعة الطيبة المباركة ونشكره أيضا آه، لما من علينا بحضور شهر رمضان في هذه البلدة الطيبة على وهي بلدة نيجيريا وكما أقول أن السنة الماضية هناك أناس حضروا الرمضان وفي هذه السنة ما حضروا وهناك أناس حضروا الرمضان الماضية وهذا هذا الشهر رمضان وجدهم على سرير المرض فإذا هذه كلها نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نشكره لأن الله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ونحن دائما نريد المزيد وكما يقول الشيخ إبراهيم رضي الله عنه لا، بسم الله فضل. بسم الله بسم الله
barka wannan kasa ta Najeriya a cikin wannan masallaci da albarka kuma da shi ya yi a cikin asu ko da mada da shi kuma yana cikin alburna buɗe muka samu wata mada da shi da yawa wanda aka yi asu ko da mada da wasu a wata shekara wasu wasu da dama wasu wasu wasu kuma suna rayu wasu a kan gadaje na rashin lafiya saboda haka buɗe muka samu ba mu da lafiya da za mu ina da shi wa mada ko gode wa Allah
وكما يقول الشيخ أن إبليس عرف قدر الشكر عند الله سبحانه وتعالى لذلك يصد الناس عن شكره ف... نعم هكذا لذلك قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فمن هنا قال الشيخ يم- عار على المسلم أن يكذب لأن في هذا المحل إبليس لم يكذب لماذا؟ لأنه قال ولا تجد أكثرهم فلو قال ولا تجدهم شاكرين لكذب لأنه علم أن لله عباد لا- لا يقدر عليهم شيء فلأجل ذلك قال في آية أخرى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين جعلنا الله منهم
Thank you.
إذا كلنا نقول الحمد لله رب العالمين ونسأل الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب فإبليس المطرود كان يعبد الله سبحانه وتعالى مئة ألف سنة لكن ماذا منعه عن هذه العبادات كلها الحسد لأنه حسد على آدم إذا الإنسان إذا إذا استقام أعضاءه الج- ال- جوارحه الخارجية ولم تستقم جوارحه الباطنية فلا يستفيد شيئا من عبادات الله سبحانه وتعالى إذا هذه العبادات كلها يعني فسده بسبب حسد أعاذنا الله منها وكذلك الإنسان إذا رأى جاره آه، الله سبحانه وتعالى من عليه بنعم فحاسده على هذه النعم فليعلم أنه يحل, يحل محل إبليس أعاذنا الله منه كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب موسى بن عمران أط- أطلعه الله على ال- على الحضرة الإلهية فرأى رجلا في العرش فسأله هذا ما الذي أعطاه هذه النعمة فقال لأنه لم يحسد قط نعم أخاه أخيه أو جاره إذا إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح م- يعني قلوبنا ويصلح جوارحنا لكي يعني ن- يعني نستقيم كما يحب ويرضى ونسأل الله سبحانه وتعالى للشيخ الذي يفسر القرآن في المسجد كما بدأه بسم الله الرحمن الرحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه بالحمد لله رب العالمين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع فهمه فهم القرآن كشيخه شيخ إبراهيم رضي الله عنه لأنه يعني هناك عالمان ناقشا في أمر في أمر فرعون yace saboda akwai wasu malamin guda biyu suka yi tarayya suke ci abin da rawa واحد قال ɗaya yace فرعون أظن أنه من أهل من أهل الجنة shi ne malamin da yace akwai abin da rawa da kamera su ke ci abin da rawa فقالوا آخر لماذا sai ɗaya yace wanda dabbe za mu biya da ci da rawa da ci abin da rawa فقال لأنني ما رأيت في القرآن كله yace saboda ni ban gani a cikin alƙur'ani da ƙur'ani مكان قد دخل فرعون في النار yace ban ga inda aka ce a jera da rawa a cikin wuta ba a cikin aljanna yace shi bai gani ba ماذا قال آه، آه، وحاق بآل فرعون سوء العذاب يوم سيرت يمشي أو تجري أو عاد وعاد بآل فرعون سوء العذاب وتقولون عذاب سيتصنعوا متعلم فرعون بيتأمر
وقال أيضا فاليوم ننجيك ببدنك وقال أيضا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وقال أيضا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فقال فرعون لا يدخل النار فلما وصلوا إلى الشيخ إبراهيم رضي الله عنه سألوه فقال فرعون في النار والدليل في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين في سورة يونس وفي سورة غافر قال آه، وأن مردنا إلا وأن المسرفين هم أصحاب النار زن- رضي, رضي الله عنه إذا نسأل الله سبحانه وتعالى المستمعين الذين يستمعون إلى الشيخ الذي يفسر أن يوق- أن يقوي فهمهم ونسأل الله سبحانه وتعالى لكبار المسجد أن يرزقهم الله صحة كاملة وطول العمر إن شاء الله والأولاد الذين يطلبون العلم والقرآن أن يرزقهم الله حفظ كتابه والتعمق بال- في ال- في ال- في العلم إن شاء الله الذين يشتغلون الله يرزقهم مالا كثيرا مباركا على كل حال فرحنا غاية الفرح لما وصلنا إلى أخينا هذا الشيخ العظيم وفرحت غاية الفرح فجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Thank you.
ga ya mana majalisi takaitacce amma mai ilimi da yawa ma'ana da yawa wanda hankalinka duk bai kai ba yanzu da ba wannan fahimtar ka ji ba aka zo aka same ka wancan malamin ya ja duk ayoyin nan duk maganganun nan da Allah ya akan mutanen fir'auna kaza kaza ba dai ambace shi mushi to ya za ka yi da shi to amma kaga take shi da yake shi Ibrahim mai ba'i ne mai fadin kirji ne kaga gaba ɗaya zai kawo aya ya wanke abu ya nuna dan wuta ne kuma gashi ana karanta amma ba a fahimta ba da haka Allah ya saka wa shi da alkhairi Allah ji kan walidinsa a Sheikh Umar Gai ita mahaifiyarsa mahaifiyar mu Allah ja da kwananta Allah ya saka da alheri